الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 25 ga watan safar shekara 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba malam muhammad gani ya tsaya a darasi na nawa sabida da sha ɗaya za a tashi ɗari da sha biyu ya kuma tsaya albabi na ɗari biyar da saba'in da biyu hadisi na dubu ɗaya ɗari da tasa'in da takwas za mu tashi babi na ɗari biyar da saba'in da uku hadisi na dubu ɗaya ɗari ɗaya da tasa'in da tara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana maliki babun ma ya kula idza asbaha babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in yawa yi gari kusan kamar yadda muka faɗa littafi ya zo gangara kusan addu'o'i yanzu za a faɗa a tsare littafi مالك قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan asbaha idan ya wayi gari kana shi ki Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير النبي عليه الصلاة والسلام يا بدا wato abu hurairah ya faɗi cewa annabi ya wayi gari a cikin azkaru sabahi da yake yana cewa ya ubangiji Allahumma shine ya ubangiji ya Allah kenan bika asbahna wannan babu isti'azbah nan lil isti'ana aka kawo ta lil isti'ana aka ce cewa albahu lilisti'ana dan neman taimako abin nufi Allahumma bika bana ya ubangiji gare ka nake neman taimako idan na wani gari wa bika amsaina da na taimakon ka nake nema idan yamma ta yi wa bika nahya ya ubangiji a gurin ka muke neman taimako dangane da rayuwarmu wa bika namutu sannan a gurin ka muke neman taimako idan mutuwa ta zo mana wa ilayka nujur sannan taji a gare ka yake ya Allah kaga wannan addu'a addu'a ta dunkule komai ka ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gaba ɗaya ta mika wa Allah wato raga maka sai yadda yayi kaga wannan yake nusu taki gare ka yake saboda ai taki kai daga wacce kai ma wai za a amsa idan yamma ta yi kalabi ji Allahumma bika amsaina ya ubangiji gare ka muke neman taimako idan muka yammata wa bika asbahna kawai canji ne idan da sabon ne zaka ce Allahumma bika asbana da ita zaka fara wa bika amsaina in yamma ne ka fara da Allahumma bika amsaina wa bika asbana juyawa aji ya ubangiji gare ka muke neman taimako idan yamma ta yi wa bika amsai asbana gare ka muke neman taimako idan safiya ta yi wa bika naya gare ka muke neman taimako cikin rayuwar mu da muke yi wa bika da mutu ya ubangiji gare ka muke neman taimako in mutuwar mu ta zo wa ilaikal masir sannan makoma zuwa gare ka take nan kuma al masir na safiya an nujur na yamma al masir banda imam al bukhari ashabu sunan al arba'in sun rawaito wannan hadisi guda hudun nan abu majah abu dawuda ibnu majah tirmidhi na sa'i duk sun rawaito annabi ibn ibban ba kansa ya rawaito wannan hadisi kamar yadda muka faɗa na'am kala da kuma hadisi ne mai kyau kamar yadda muka faɗa ba shi da matsala اللهم بك أزوى قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبريل جبير بن أبي سليمان ابن جبير ابن مدعم قال yace Jubair bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Mut'im ya zantar da shi kale yace Sami'tu bin Umar yaqul la ji Abdullahi dan Umar yana cewa lam yakun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yada haula il kalimat annabi kira da miji Allah tabbata a gare shi bai kasance yana barin waɗannan kalmomin ba idan asbaha idan ya wayi gari wa idza amsa haka in yayi yammaci ma baya barin su Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من أن أغتال من تحتي أولا أدعى أمة يا تنجرب تيناي wato zai zauna lafiya annabi alaihi salatu wasallam yana cewa Allahumma ya ubangiji inni as'aluka al-afiya ni ina roƙonka lafiya ni ne za ka ji ana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ba ka lafiya ai ba za ka gane lafiya da muhimmancin ta ba sai ka gudu biya azu akwai wanda yana da ya tara kuɗi ba ku dai amma in yanzu ka kai da ka shigo dubiya shi awo ka shi ina ba Allah madaukakin sarki ya kwanda kuɗin ya barki kamar kai wani yana da yana korafi yanzu a cikin unguwa ko a gari in ya tashi cewa shi kowa Allah ya ba shi kuɗi ya hana shi amma ba ka tunanin cewa da ya raba rashin lafiya da zaka ba ba ka wannan tunanin da ya ga dama sai ba ka rashin lafiya kai hudu ba ba kudin kuma ba lafiya shi za a naba alaihi salatu wa salam yake cewa wato duk wanda mun biya wannan hadisin da ku a baya can duk wanda ya ga wayi gari da yake cewa man ba fi sa'amina fi sirri kun tira hadisin ko duk wanda ya wayi gari yana mai aminci a cikin gidansa sannan yana da abincin da zai ci abincin da zai ci sannan lafiyar da kalau kamar an cika ramar duniya ne da abin da yake cikin da ko da wai da kokobo in dai yana da lafiya kuma ya waye gari da zai ci abincin da zai ci iya da ba one square meal ba shi square meal ba to ya gama samun riba duniya da lafiya to amma wasu ba sa ganin wannan to kaga shi ne Allahumma ya tsaluka al'afiya fi dunya wal akhirah Allahumma ya tsaluka al'afwa ya ubangiji ina roƙonka afwa wal afiya da lafiya a dini a dini da wa duniya ya da kuma duniya ta ci wannan ya kunshi cewa Allah ya tsare ba addinin ka duk fitilin zamani addinin ka zai zauna lafiya lau sannan kuma ka samu lafiyar jiki da ta zuciya da yake wa ya ubangiji ina roƙonka wato ka ba mu zaman lafiya cikin iyali da mutum ya zauna lafiya ko da zaka ga kana ganin sa ne kawai amma wallahi ta ji hankalin sa ya gida ba shi da kwanciyar hankali kwata kwata kuma ba yadda zai Allah ya kiyaye wa mali da dukiya ta akwai wanda dukiyar ga ta ne da yawa amma ba ya jin daɗin ta kwata kwata Allahumma sur aurati Allah ka sitirce al'aurata akwai wanda yanzu inda Allah zai bayyana ba yadda yake da abubuwan da yake yi ba wanda zai zauna ne babu ba mai zama ne shi sa malam malam mai imam mai imam da kada ne ke cewa wallahi law alimu qabiha jarirati la abassalamu alayya man yalqani ولا عارضوا عني ومن له صحبتي ولا موت بعد كرامة بهواني لكن سكرت معايبي ومكالبي وأخرج عن سكني وعن طغياني حتى يجي بلا والله لو علموا قبيح جريرتي والتواضع يجي إذا متعني سنسان irin munin abin da yake cikin wato yake boye a tare da ni labar salamu alayya man yalfani da ba ji mun sallama ba in suka haɗu da ni kowa ya ne mun sallama wala aradu ani wa man suhbati da kowa sai yayi waki da ni ya ne abota da ni wala buti ba'da karamatin bi hawani da sai na koma cikin wulakanci bayan girmamawa da da ake mu sai ke lakin sai dai da dadda ma'ayibi Allah ya karba mu asiri duk aibu da ka koyi wa masalihi da dukkan ajibaina wa abota an sakadi sannan sannan kai abuwa dangane da kwata yadda nake wa an tsubiyani da wuce gora da iri wannan ba bawon Allah ne na kwarai amma yake yin tawazu yana kankan da kai da irin wannan to gaga shi ke nan gaga mu kowa abin da yake wani idan yanzu wato shi kansa in yi wa kansa ya kafa na ba sai dai kan yi wa kansa hikari da daddare kamar yadda yana umar yake yi shi kansa in ya dauko takarda ya ba rubutun kwashari yadda ya a rana aka ce ya ba wa kowanne ma shi ya san ba zai tsallake ba ba zai tsallake ba zai ga kwashari yadda ya a rana ta fi yawa to wannan addu'a tana da muhimmanci kun san inda za ta yi ma tasiri sosai shine ka rika karanta azkarun sabahi wal masa kana ne kana ne kana ne tadabburi kana ne tadabburi kana bibiyar ma'anar yanzu amfanin fassarawa da muke shi ne ka rika tuno ma'anar kullum ana yin wannan ba duk wanda baya wannan dogawa ce ne tafiya kai ba ka bara hudu kawai an fahimta da kyau ko ka bara hudu to shi ne yake kaga shi ne karamin duk wanda zai iya fitar karamin bokarin da ya fara a yau zai iya ma illa amma sai ka doyin annabi kana yi zaka zauna lafiya Allahu wa ani rawati Allah mu lokacin sarki ka amintar da kaga ta al'aura Allah ya lullube ma ita gaba daya shine ai wato sannan wa ani rawati Allah ka amintar da furgiti na tsoro alfajar an fahimta da kyau ko tsoron da nake ci Allah ya amintar da ni da shi ne a rau'u shi ne wa ne rawati shi ne sai kuma ya ci gaba da gaya mana cewa Allahumma akhadni min bayni yadayya Allah ka kare ni daga gabana wa min kalbi da bayana wa an yamini Allah ka kare ni daga damana wa an shimali da haguna wa min fawqi Allah ka kare ni daga samana a ina ne guraren da jiɗin ya alƙawari a surat al-arab zai zo ba wala sun mal'aji yanna min bayna aydihim to ka kai musali wa min qalbihim ka ce ne kaga nan min bayna yadayya ko shi ma kuma ya alƙawari sai ya zo ba ta gaba sai ka nemi wa amini gurin Allah ya kare ka ta gaba ko sun mal'aji yanna min bayna aydihim wa min qalbihim sai ka ce wa min qalbi kace Allah gare ni ta bayan ba sai yake ne wa min kalbi wa an aymanihi kaga wa an yamini Allah kare ni daga dama na wa an jama'ili mu sai kace wa an jama'ili Allah ka kare ni daga abu duk inda ke kan yi gaba ki sai wa Allah kara wala tajidu aktharahu jahili kan ai nan duk abin da bai ta saman su ba kuma ya ce wa min fauki iya isa to sai ka gaya wa Allah ta saman ma Allah ya baka kariya domin baukiwa audu da azaba kika ya ubangiji ina ne man tsani da girman ka da kambama wanda min na cewa an ubutala ya ubangiji ka bani kariya saboda kada an ubutala kada a cikin duniya da min ta shi ka kasa na abun nufi kana tare da wani kana tare da wani amma ta shi za ba illa an bayyana da kyau ko za ka ga wani ai za a ce wai munafikin ka tabar makka to Allah ya tsare ka saboda kada wani ya zo wanda ka abuncewa yaron ga ko wani naka da shi bai a kayya ka to ka ne wanda tsare wani kuma ka ce a an guda da mutaji kada Allah ina ne wani tsari a gare ka kada ka sa kaza ta girgiza da ni girgiza kaza duk din da kira kaza ta girgiza ka ga ba mu san girgiza kaza ba girgiza kaza babban masifan kare kuwa idan fa sai aka samu irin wannan girgizar kasa bayan rayuka a karin dukiyar da ake tara yawa duk gidaje ne wasu dai sun dai sun bubburba kasa wanda suke gurin kuma duk sai kasa zuma to kaga da wannan girgizar kasa da kuma cin din duniya wani ya ka amince ma a cutar da kai da shi to ka ne mutane a gurin Allah daga wannan sai haddana isa shi ma na hadisi da muka karanto yanzu da kake so ka ce abu wani hajiya eh wannan ma daban ruwaya ce daban amma wannan ruwaya ta ga aina ziyada wanda idan mutum ya duba sosai an kana yi a cikin wata alƙatin cika kuwa ya ga wannan din kake yi amma wannan din ba a kusa sai dai wannan ta fita kuma hadisi ne ingantacce ya inganta saboda haka ba ka fada a bada da a babu ko ina qala hadathana ishaq qala hadathana baqiya al-muslim bin ziyad مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم برزا باوا لأن ميمونة تاين داي باوا داي تاين داي قال يجي سميت أنس بن مالك راجع أنس بن مالك قال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح دو اللي يفعل لوكة ديوة يجرية اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهدك ونشهد عملك عبدك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعطاك الله ربعه في ذلك اليوم ومن قالها مرتين أعطاك الله نصفه من النار ومن قالها أربع مرات أعطاكه الله من النار في ذلك اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول na ablana ana tsammani ya ce annabi ya ce man kare hira bi hudu wanda ya fada yayin da ya wayi gari Allahumma ya ubangiji kaga mun ce Allahumma duk inda ka ganta ya Allahu wai ni in gama adadul alamma ya kuli ya Allahumma ya Allahumma ya in ba a waka ba a cewa ya Allahumma sai dai waka amma kan da larabci sai dai ka ce ya Allahu yayin da kaga Allahumma ya Allahu ni ya ubangiji har ku ji ta kawo karewa Allah kira ni Allahumma ya ubangiji inna asbana min shiduka mun waye gari muna shaidawa da kai cewa akwai da Allah shine imani akwai duk ilimin mutum ko ya ga emeritus ba wai profesa ba in dai bai da Allah wato shi ne yaki da jahili jahili ne duk ilimin ka baka za akwai Allah ba baka ce ya akwai Allah shi duniyar da ya kade ka ta wannan jirgin ruwa akan ruwa kawai ya zo da kaya ka ce shi ka tsaye ko kansa ya to to a cikin ko har ne da ya ga cewa duniya na akwai mai juya ta ba kaga ko ilimi ya tashi a banza shi da malam mai kawaidin fiqhiyya yake ga ya mana kullum me ilimi ilimin sanin Allah shine ilimi ba wai ilimin duk ilimin ba da ba na sanin Allah ba to ba shi ba ba a kiranta da ilimi ko وعلم هديك أن أبدال المنن سيفن علم يزيل الشك عنك والدرس shine ka'ida saboda haka in ba samu wannan ba ba wani zancen ilimi ilimi na gaske shine wanda ya yarda akwai Allah kuma wannan duniyar ba ita take biyo ka ba ni ta bace kana kallo yanzu manyan dabbobi processes ana ambaliyar ruwa a India suna ceto allolin da yanzu wannan ba jahili bane tsakani da Allah ya dauko wai Allah da Allah da yake mota ya dauko shi kan ruwa ya tafi da shi an ka ba da ya kafa shi kare ka roke shi kai ma ya tsira da kai to wannan shi ne kaga nuti duka muna shaidawa da kai ya Allah wani shi du amana da alfika wa yahmilu alka rabbika fa qawm yawma idin samaniya sai ke muna shaidawa cewa lalle alhamdika alike da cewa mala'iku guda takwas suna alike da ita mun shaida wa mala'ikataka muna shaida da mala'ikunka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu mun yadda mun yadda cewa kuliqu min nuri la ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yaquluna wa la yatazawwadun duk mun yadda da wannan shi ne abin da yake gaya ma mun yi imani da su wato amanna bi ijmalan wa tafsilan a dunkule mun yadda suna da wannan zubobin a rarraba kuma mun yadda akwai jibrilu mika'ilu isra'ilu malakul mauti duk mun yadda da wa'annan an fahimta da kyau ku to shine tafsilan annaka anzalallahu lallai kai ne Allah filo la ilaha illa anta ba wanda yake jinta a bauta wa sai kai wajen ni ka da dukkan halittunka annaka anzalallahu lallai kai ne Allah la ilaha illa anta ba wanda yake jinta a bauta wa sai kai kadai wa hadaka kai kadai tilo la sharika laka baka da abokin tarayya wa anna muhammadan lallai annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan gari kuma manzon ka ne wane mutum illa hadaka allah rubu'ahu fi dalika yawm ruwan da ya faɗi wannan sajin jikin sa gaba ɗaya Allah zai raba gida hudu sai ɗaukar shi dai a ce ka ga an yanci daga wuta wannan kashi ɗaya a wannan yinin wa man kana amara dai wanda ya faɗi da tauhidi kuwa a kan Allah bi tsawu min annar zai a tsara wani rubu'in zai zama rabi za a yanke rabin jikinka daga wuta wa man kana arba'a maratin wanda ya faɗa da hudu kuwa a taka Allah min annar bi zalika yau gaba ɗaya Allah ya tsira da shi daga wuta a wannan yinin dan Allah ka duba wata garaba ta kuma hadisi ne mai kyau babu ma ya kulu idza amsa babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya yammata daga bayan da aka zuwa kasa قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن علاء قال سمعت عمرو بن عاصم wanne kenan amru bin asim al-ahwal kenan shine ibnu sufyan bin abdullahi bin rabi'a dan uwan bijir bin asim ne fika ne kuma yake cewa a kala da bitu a babu ne ne kul kala abubakar ya rasulullah sai na abubakar babban mazoyin annabi yace ya ma'aikin Allah alimni shay'an aqulu idza asbahtu wa idza amsaytu ko wa amsaytu sanar da ni wani abu da zan rika faɗa idan na yammaci na wayi gari ko na yammaci قال في قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك الذي يجيك يجي أبو الشيوخ أبو النبي عليه الصلاة قل اللهم عالم الغيب والشهادة فلتجد يا أبنجد مثني abin da yake koyi wacce halatta da wanda yake azili fa'ir samawa wal ard wanda yake kaji domin wato a wato fa'ir kamar da Abdullahi da Abba yake ban san da yake ma'anar alhamdulillah fa'ir samawa wal ard yake sai da yaji wani mazaunin kauye ya zo suna mutu da wani akan rijiya shi wannan mazaunin kauye saboda sun san luka yana annabi fatartuha yace a ranar ya gane ma'anar me ya fadi da samawa da lafi in ji Abdullahi da Abba wato makaji kenan wanda ya fara yace a ranar ya gane a ga iya ya are baya sa ka gane abu kenan sai an koya ba iya ya are kawai dan ka san cewa kana jin turanci kawai ka dau bukari mai translation ka ce ka gane baka gane ba wallahi za a fassara ma alwajabu dalizan rabuwa kuma alwazagu ba lizar ba ne ko ko kada wani taji ga an ce ma alwazagu lizar kenan kaga za a ji samun matsala kai kai kai da kadangarun mutane bayan kuma ba kadangaru aka ce ba je kuwa ka ce ko yau to sai yace um to wannan shine fadin samawa da lafiya wanda ya kashi tambayi da kantai rabban kulli shay'in wa ne mutum shi tauhidi ko yana da wahala amma wallahi jalbi ne in dai ya ratsa jikin ka zaka ji kana jin jalbin sa tauhidi ba wahala ne da shi amma in yake je ka kuma zaka zauna lafiya wa manika kuma kai ka mallaki komai ya Allah ubangijin komai kuma mamallakin sa ashhadu an la ilaha illa ina shaida ba wanda ya cancanta a bawo dawo sai kai kirani kenan na Allah a'udhu bika min sharri nafsi ya ubangiji ina neman kai a gare ka daga sharrin kaina mutum yana jiyar a kansa ko bai da shi kamar ni ta yawa mutum yake wa kansa jari eh yawa ya zama zalimin da nafsi ya kai kan sai da zai je abu kuma sai ya dawo yana akwai wanda sai ya dake kan zama in yayi in kan zuciya ya biye mata ta kai shi ta baro sharrin kai kenan wa min sharri shaytani da kuma sharrin shaytan kaga kana da zaka sharrin kuma sai ya haɗu da rage nan za mu tattar da guje mu wa jirki da kuma jirkar ta wata na cewa shari ga huda ɗan tawagan ke nan amma jirki shi ne daidai an gane ko eh saboda haka ka guda biyu kenan ko dai ɗan tawagan sa ko jirkar ta kamar yadda Imam Al-Khattabi yake faɗa ne sunan ma'ali sai Abu Dawud ya ce kowanne shi shirkiyarin ke dan abin na shi nan shine wai ya zo ya saba wa kuwaci ya ta saba wani abu na cewa kai shirka da Allah an gane ya ta saba abubuwa kala kala wasu ban ka ja wannan igiyoyin da yake sawa naka daban daban su zai sa ka zo kawo ke tambera kana hawa ba wurki ya kai kai baro ya koma ya tafi kama dariya kulu annabi ya ce sai na Abu Bakar ka faɗi wannan idan ba da kuka wayi gari wanda an sai da inya ma sai ka bai ne ta wa idan akhadta mazja'aka sannan da ka kwanta a jimfidar ka ka kuma faɗa ka ji bayin Allah annabi ya ga ya babban masoyin ga wannan saboda haka mu ai iya ji mu ma an ba mu madauka قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين عن يعلى عن عمرو هذا كذي عمرو بن عاصم an gane ku shi ne daidai amur bin asir da anaku kullu shay'in ne bika eh a to ni babu ban gaishe ba ana shine na farko anaku bambancin wa mali ga to ai din ruwa ya sayin ganta na gane me kake nufi a nan da kaga da yazo zai mai wata kaga cewa ai abi huraira mithlahu qawl wa kana yake raba kulli shay'in wa mali ga ita ce ai ruwa ko wa kana jabi shaydani wa kirki sai kuma wani daban wanda kama alin ne irin na farko to ni da malam ina gani bai nuna ta ana domin iri bai kuma akwai na kuma da halittu kai ka ne haka nukar akwai gaji su babu to babu a tafi a tafi nukar kuma waye rawun waye da abun wanda ba mu da shi can gaba wanda yake kala rasulullahi ta to kaga ji hadisin jisa hadisin zane duk eh yawa saboda haka ni dai ne ba matsala قال حدثنا كتاب بن عثمان قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن زياد عن ابي راجل الحبراني اتيت عبد الله بن عمرو بن العاص yace na je gurin Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kara masa yadda to sai ce an ba shine ko sai ce ba kullu lahu sai nace da shi حدثنا بما سمعت حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم zantar da mu abin da ta ji daga annabi alaihi salatu wasalam ga mana da ka jiyo da gari ba alƙali ne ya sahiba sai ruko mun wata takarda fa kali bi hada ma kutiba ko kuma ma ka taba lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi abin da annabi ya rubuta mu ko wani abu daga abin da annabi ya rubuta mu fa zan biya ina duba cikin takardar ce daga bai dadiya inna ababakarin ababakar ne siddiq radiyallahu anhu ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam qali ya rasulullah alimni ma aqulu idza asbahtu sanar da ni abin da zan faɗa zan rika faɗa idan na wayi gari wai za mu ce idan na yammata fa qali ya ababakar ya ya abubakar qul allahumma fadir as-samawati wal ard alim al-ghaibi was-shahada رب كل شيء ومليكا أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركي وأن أقترب على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan ban ba ka yin ta zama gawa mai tafiya da safa ba da safa da yamma sai ce ya wato idan mutum ya aba bakin kul karka cewa Allahumma fa'ira samawati wal ardh ya ubangiji bakakin samai da kasai alimul gaibi wa shahada masanin koyi da fili raba kullu shay'in wa malika sannan mazanin kowane abu kuma mamallakin sa a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsari a gare ka daga sharrin kaina wa sharri shaytani da sharrin shaytan wa shirki da kuma shirkan sa wa la qariba ala nafsi su'an ya waji ina neman tsari a gare ka kada in janyo wa kaina wani abu mai muni dan akwai abin da mutum zai tsabe a gidanku da ya dawo ma za a ce kai ka janyo kanka ko ba haka bane akwai abin da mutum kowa ya san ganganci ne wa yake ne to sai ya hawa jira hu ila mutum ko in jaza wani akwai abin da wani bai ji ba bai gani ba ka jaza ba karka ne wani sani saboda azal ku fahimta ma abin da ya sa ke so ka nemi sani daga wannan kai baka yi laifi ba wani ya zo ya jaza ma kafin ka fita ka sai sa wahala kawai ya zo ana zuwa ga jami'an tsaro inda ya nuna ka da an je to kafin a yi bincike a gane babu kai ka ga labaita to shi sa sai karka neman sani a kan irin wannan sauƙayi ya rika yin can wani guri ne kuma kana nan Allah ya kare saboda haka wannan shi ne kaga masu neman musiba da bala'i sai Allah ya rika mantar da su kai yayin da suka ɗebo musiba sai mutum ya manta da kai kwata kwata don ka gaya wa Allah wanda yake rabba kulli shay'in wa malikahu wane mutum wannan hadisin banda Imam Bukhari a Adabul Mufrad وبتم أشياء أهل السنن بتم أبو الزروي في إمام العادي دعون يبان ما الزروي ده تو ده حديث لي إن الدرس ولا درس باب ما يقول إذا أوى إلى جرائي تو باب اللي يجي مكان أكن abin da mutum zai fara idan ya ya kwanta akan shimfidarsa ya tattaru ya kowa akan shimfidarsa قال حدثنا قتيبة قتيبة قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراز عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ya kasance idan arada an yana ba in yi yin bacci a wajen ruwa idan a wa ila siraji haka aka ce wanda kuma tace idan akan akan mabu ji a hu da akwai ruwa ya haku ko je da zo a haka kale sai ce bismika allahumma amutu wa ahya zaga da yaro ba a gida inda yana zuwa makaranta dan shekara hudu ya iya yawa ya iya bismika allahumma amutu wa ahya to sai ce da sunan ka ya ubangiji nake rayu mutuwa kuma nake rayuwa wai da ce kalamin manami in koyi farka daga baccin nasa kana ji ki alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga ubangijin da ya rayar da mu bayan da ya kace mu tashi bai ba ɗaya gari ke awwal ladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari ko dan suratul an'am saboda haka a duk wanda wato ya kwanta ai yayi yayi kanwar mutuwa wani da ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah za a yi bacci a aljanna yace ai ba bacci yace li annan nawm akul maut yace ai yi bacci kanwar mutuwa ne duk wanda ya wanda gidan a adoyin ka kana cewa fa abadi bi ba ta afadu bi ibadatu salih bayan arzanta ha ba maka bi ba ta hafazu da bi ibada ta tsari ya ubangiji in ka dauki raina ka ji kaina idan kuma ka kare da ka dawo min da ran ka kare min ran daga abda abin da nake kare bayan ka na kware duk wanda ya kwanta shi za ba ga ra da bi bacci kuma za ka dace da kwanciya kwanan nan wani basaraki a gombe ba ba ji nan kwanan nan yanzu gaji uku ba an yi komai da shi yana kwanciya ba tashi da giwa to a kowanne da kwanciya mace ba zai tashi ba eh wane mutum to sai yace قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى اسرائيل النبي ya kasance da ya tabi jin fadarsa قال في الحمد لله الذي انعمنا وسقانا وكفانا واوانا كم من لا كافي له ولا مؤوي wane mutum ka duba da Allah kalmomi masu tsada daga bakin Annabi alaihi salatu wasalam alhamdulillahi alladhi an'amana godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar da mu domin bayan an gama cin abinci ai ake zuwa a farka ko idan ba abinci za ga bacci ma baya zuwa in dai yunwa sai yunwa bacci ba zai zo ba wa sakana kuma in shayar da mu la hawla wala quwwata illa billah domin kaga an bari shi da ja domin rayuwa ba da rayuwa sai kwarai kuwa wa kafara sannan ya isar mana Allah ne isar ba alayka Allahu bi kafin abda wa awana sannan ba mu gurin kwana kawai fasara ne ai ya ba mu gurin kwana wani yana nan ba shi da inda zai kwana kaje ta ce shi gare ni kan bin man la kafiya da wuce ce nawa nawa ne wanda Allah ya isar musu ba wala mu ya kuma bai ba su gurin kwana ba wannan ni'imar shi ta dazu na bana in ba ka da kuɗi ka tana cewa ba ba ka rashin lafiya ba nawa nawa ne ba su da lafiya kai kuma Allah yana da kai amma bai tsora ba ba zazzabin nan da ake sai kai yanzu Allah ya kyale ka ba kai ba wani kuma ya yi masa uku kuma ya kashe kuɗi da yawa bai warke ba to wannan abubuwa ya kamata ka tuna din da ni'imomi to kaga wani ba abinci ba abin sha ba gurin kwana ba wanda ya yi masa sai ku da Allah ya ba wannan قال حدثنا أبو نعيم ويحيى ابن موسى قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما كان هو جابر بن عبد الله الله قال مسو يدا قال رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الف لام من تنزيل yace jami'i yace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance baya kwanciya bacci sai ya kanta suratul sajda aya 30 wata barakal ladhi bi yadihi mulk da wata aya 30 din ta gabara aya 60 kenan ko to qala abu zubair fa ma li fadlani kullu suratin fil qur'ani bi tabi'ina hakana abu zubair yace suna bibita kowace sura a cikin alqur'ani da wato da hakan a kyawawa guda guda saba'in malamai suka ce wannan magana ce akwai gyara a kai gyaran shi ne ya za da bakara da ali imran da annabi ya faɗa bakara da ali imran da annabi ya faɗa a'a kawai a wannan gurin ake nufi kamar li kulli makamin makani cewa ka san ana ciwon ka ya ba a zan fulaikin in za ka shiga wani ɗaki yanzu duk an da kawai za ka karanta ayatul kursi ba a gurin bacci ake nufi yawwa a gurin bacci amma ba a faɗaɗa ba a gurin bacci karanta sajida da adam da tabarakan nabi ta fi kowace falala amma ba wai a karatu ne da gobe ba wannan annabi ya faɗi falala kowace sura kuma ya fito da kabi girma yawwa kazan ka gane wannan ba cin karo an fahimta da ko mai ciwon ciki yanzu ya baki maganin ciwon ciki mai ciwon kai ba zai sha bulaji ba in ya sha ba zai man magani ba wanda zai shiga wanda shi wajibi ba karanta ayatul kursi ina aljanin mamaki shi zai duka tana maganin aljanin don ba ita ce maganin a gurin ba shine bambanci to sai ce wa man qara'u ma kutiba lahu bi ma tabauna hasana duk wanda ya karanta za a rubuta masa dalilin su hasana guda 70 wanda ya bi ma lahu tabauna daraja za a kaga darajar sa 70 wa hudda bi ma anu tabauna khati'a da za a ya yi masa a kan kare masa zarbansa guda saba'in shi ne malamin su cewa don Allah kai wani wani irin mutum ne kai da za ka zunubi saba'in ma a rana saba'in a rana hawa da Allah ballantana kabira ta kai kabira a inda mutumin kirki ba wanda zai iya kabira goma sha biyu a rana sai dai su yanka ta kai ciyawa wallahi a rana ya kamata mutum ya koma ya gwada ya gani zunubi saba'in a rana kai ko me kake yi da har za ka yi zunubi saba'in Allah ya yi to wannan shi ne banda bukari da sa'i ibn abi shayba ya fitar a cikin musannaf imam al-hakim ma ya fitar tirmidhi ya fitar da wannan hadisin haka imam darimi a cikin sunan nasa na ad-darimi قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الاحول عن شبيب او شبيب كالراوي عن ابي الاعرج قال قال عبد الله النوم عند عند الذكر من الشيطان ان شئتم وجربوا اذا اخذ احدكم مضجعه واراد ان ينام فليذكر الله عز وجل cewa kala kala abdullahi abdullahi wani ibn mas'ud yace annabi inda zikiri ne shaytan duk wanda zai kwanta bacci ya rika kwanciya yayin ambatan Allah madaukakin sarki saboda kariya daga shaitan in shi iko in kuma kun so in kun ga dama ba dan rubu ko jarraba tajriba ai da ba larabci ne ya ce a jarraba cewa idan ga ahadukum waja'ahu idan sai ku yi nufin wato zuwa shimfiɗarsa wa ara da an yana anam ya nama yake nufin mai bacci ba da yankurin la'a azza wajal to rika ambalan Allah mai girma da buwaya duk wanda ya yi kwanciya bacci to kai ya manta Allah to ba wannan gabar a lokacin wato komai naka tafiya yake sai kai wa Allah ajiyar jikinsa gaba daya قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا تبارك والف لا من تنزيل السجده annabi ba baya bacci sai ya karanta wayannan surorin guda biyu banda imam bukhari tirmidhi hakim duk sun fitar da shi a cikin imam muslim ma ya fitar da wannan hadisi ba ya bukhari kawai قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى جراحه اذا تيم في تفجين فدسا فليقول داخل الحجاب يجوع cikin kwarjallansa kwarjallan da jautan da ne je da shi bal yan fuddiya jirajahu ya karkade shi fudansa da ita mun bi wannan hadisin sati biyu da wuce fa inna wulayi bi ma kallaba fi jiraji bai ga abun da ya mai a shimfiɗar sa ba bayan tashin ka ba ka san me ya halifance ka ba ko wani dan zaka ta faɗo sake to ya hau kai tinaka tumatigayya da ake yayi ko duka irin wayannan abubuwan duk baka sani ba wal yabda ala shikhi al ayman yace yake jingina wato a bangaren sa na dama wal yaqul yace wannan malamin ce gaban imamu al-qudri in ban manta ba yake cewa ana so yayin da za ka kwanta kwanciyar farko ne kafin ka fara bacci ka kwanta a bakarin dama bayan ka fara bacci duk inda ka juya ba komai don baka sani ba wanda kuma muna bana in mutum ya saba da kwanciya a hakan da kwanciya kuma da rigingini ya kalli sama da wahala ya rubuta ciki amma ko da zai rubuta ciki yana bacci ne zani ba zunubin da za a rubuta ba domin bai sani ba amma dai karan farin za a kwanta mu zo kwanta a ban sage dama haka ake so ka bude kwanciyar ne daga baya bayan ka da ka juya ba komai ba za ka ce ta kwanciya a haka ba ba haka ake nufi ba sai ka ce bismi ka wada su jambi idan ka kwanta sai ka ce nan ne ko da sunan ya Allah na tsora kuɗi da na bai ni ta masa nafsi ya ubangiji idan ka tsare rai na abun nufi in Allah zai dauki ranka shine abin da ake nufi amma a wajen ruwa ya ce Allahumma in amsakta nafsi ya ubangiji in ka dauki rai na ko Allah ya tawaffal an kuta ina mawtiya wannan shi lam tamut azuba ko wannan shi lam tamut shi mananiya wa yusuku allati qada alaiha al-maut an bar da ne ko to da haka wannan shi ne duk wanda ya kwanta bacci sai sai yayi mag sai yayi karaman mutuwa wanda zai yi babba ne ba za a dawo da ita ba gaba daya bai karaman mutuwa kuma shi ne sai ya dawo ba kwa ganin mai bacci sarki ai bacci wata duniya ce ta musamman sai ganki ba ya zama sarki a baccin yayi kaza yayi aure ai ta miji kaza kaza duk komai duk a wannan ai na to ya miji a cikin bacci komai har ya je gida yayi aure duka a ciki an fahimta da kyau ko to shi ne sai ya ce farhama ya ubangiji Allah madaukakin sarki ga dukan wannan ran da ka tafi da shi wani arzanta an ka dawo da shi kuwa هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى تيتي wani hanzar da ba fasa bi ba ta hafa biyu ibadar kasani da abin da kake kare bayin da na kwarai au kala ko kuma ibadar kasani bayin da na kwarai ya karau kala da sana abdullahi bin sa'id abu sa'id al-ashaj حدثنا عبد الله بن سعيد بن كاظم أبو بكر النقعي قال أخبرنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى زراعته أنه عليه الصلاة والسلام يا كسن دي إليه كنت أكن شنفتسا نام على شكه الأيمن يرى كنت يعني أكن قيب زندama mun ce a karan bari kana bacci ka juya ba ko bacci ثم قال sannan sai ce Allahumma وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل قال إيتي فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة سوى يتي اللهم يا أبنجدي وجهت وجهي إليك na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka haka mutum zai fara yayin da ya zo kwanciya bacci wa aslamtu nafsi ilayka sannan na mika wuya kaina zuwa gare ka walja wa aljatu zahari ilayka sannan na jingina baya na zuwa gare ka ya Allah rahabatan ina mai tsoro wa ragbatan da kwadayi wannan shine halin annabawa wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in shine halin annabawa kuma da kuma mutanen kirki duk wanda zai zo ya ce sai ka shuka tiyaka ina da gatarin zunubi to ya kai ka ya baro da akwai masu gagarin zunubi su wasu auren su ke bayarwa in kana yi in ba ka zunubi ba sun yi ba lalar raki sai mutum ya daina zalla wasu kuma ke tazina wasu su yi luwaɗi kuma ba a garin nan ba ba wai a ba suna gaya muku a yanzu akwai su wai gatarin zunubi ne da su sun je an ba su gatarin zunubi in ba ka zunubi to sun yi ba lada yake wannan sai ka ganshi yana zina babban malami ne kuma mazinaci wannan wurin shi ne zaganin zunubin ai an fahimta da jago shi in kana yin zato zai ci sassake ma zunubanka shi sassaka yake in ya rasa in je in ya dawo ya rasa zunubi sai koma kan ladan da duk ya ci to sai ka tara mar zunubin wanda zai tunka saka ai kaga wannan ai ba karamar zai ganta ka wuce amin ya Allah to wannan shine kaga Allah madaukakin sarki annabawa yadda ya faɗi ɗabi'ar su inna hum yusari'una fil khairati ko wa yad'una na ragaban wa rahaban sai ce wa kanu lana khashi'in sun kasance khashi'in ne wato suna masu tsoron Allah madaukakin sarki annabawa ma faɗa ga wallantana kai wa gairan mu hancin takalmi kidan ka na biyu hancin gauta saboda haka min ba da aula ka bi Allah madaukakin sarki wa nabiyyan ladhi arsalta amantu bi kitabika ladhi la malja minka illa ilayka babu wata matsira da majingina kai daga gare ka ya Allah in ba zuwa gare ka ba amantu bi kitabika ladhi anzalta na yi imani da littafin nan da ka saukar a wajen ruwa wa bi nabiyyika afa'ana wa nabiyyika ladhi arsalta da kuma annabin da ka aiko kaga nan shi mai ruwa da ya zo da annabi ya faɗa sai ya zo mai mai tafi ce wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi ya ce ba haka nake ba bi nabiyika alladhi arsalta tsakanin wanda wancan da abin ya faɗa da wanda annabi ya faɗa wace ce matsayin annabi ya fi ɗaukaka wanda sahabin ya faɗa ko wannan da annabi ya maimaita ya faɗa wanda sahabin ya faɗa domin wa rasulika alladhi wa bi rasulika alladhi arsalta matsayin ya ɗaukaka daga kan annabi zuwa manzo amma ranar da yake ba haka waye ne to kawai annabi yake ba haka yake ba shi sa ba a cewa annabi ya ce sai an tabbatar ya ce ta idan mutum ya zo a ruwaya bil ma'ana sai ya ce au kama kala gurin na sassari ba za ka ce na sassaki ba kaga duk ma'ana ɗaya ce ko wajibin da fardu ba za ka faɗa ba dole in kake farar da rasulullah in ce waye wa jama'a sai ka faɗi in kokon so kake yi sai ka ce au kama kala dan ka ce wa annabi kariya duk malama hadisi ya gaske yau da bi kan kaje kan ka bada bar ka zama alayya muta'ammida bane ka ba wa maqaluhu minan nar gudun haka an gane ko to dai dai mu ba man gane wannan bi ne nake duk wanda ya bada a wani dare sun ba mata in na kira ka kawo a wani dare sun ba mata sanne ya mutu a wannan daren ba da alal fitara to ya mutu a kan fitara ta musulunci wane mutum ai ai an mutu hayya an gane ko cewa yana kan tsari na musulunci فكرة الله التي فطر الناس عليها يرى كيف قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا هوى الى جلاله النبي انا فدا اذا يكون ده اجبنا اللهم رب السماوات والارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من كل رجال أنت آخر برافيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر wane mutum shi ma wannan hadisi ne ingantacce abu hurairah yace annabi ya kasance idan ya kwanta akan shi kwada sai yana cewa Allahumma rabbas samawati wal ardi ya ubangijin sammai da kasai mun ce Allahumma ya Allahu ubangijin sammai da kasai ubangijin sammai da kasai wa rabba kulli shay'in kuma ubangijin komai malikal abdi wanda wanda ya wato ya halitti ya samar da kwaya wanda wa da kwallon dabino inna la malikul abdi wanda wa yukhrij al hayy min al mayyit wa mukhrij al mayyit min al hayy zalikum allah rabbukum ko fa anna tu'fakun to shine shi ya halitti wannan annawa kwallon dabino munzilar taura ya saukar da taura wal injili da injila wal qur'an da qur'ani a'udhu bika min kulli dhi sharri kai duba wallahi in mutun yana addu'o'i annabi zai ji gatsun in dai ka san ma'anar su gatsun su ba wani abu da zai baka tsoro Allahumma a'udhu bika ya ubangiji ina ne wani tsari a gare ka min kulli dhi sharri duk ba abokin sharri wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda na kira ka kawo a kan bila ce wanda kai kake rike da makwarkwadar kansa makwarkwadar kansa shine madiga ko yalatu abdi nafiya nafiya din kadiba bin khabiya yace anta al-awwal Allah kai ne na farko balaysa qablaka shay'un kafin kai ba komai la hawla wala quwwata illa billah wa anta al-akhir kai ne na kanje balaysa ba'daka shay'un kuma bayan kai ba wani wa anta zahiru Allah kai ne jirin jahi ko kace wanda yake zahiri balaysa fawqaka shay'un sama da kai ba komai wa anzal badin Allah kai ne na koyi balaita duna ka jebur wato wai babu wani ko ba bayan ka duk bi an yi dai Allah ka biya mun baki wa abin ni min alfaqari da ta wajen wani ya ga wannan wai maganin baki ba ana rubuta ne ke ta ciwo baki kai wallahi ko da miliyan za ka karanta ba za ta yi ma aiki ba dai aikin ka ciwo bashin mutane ba haka ake nufi ba wanda ya karɓi bashi kuma larura ta faru yana gaya wa Allah wannan to zai bashi ikon biya ya karɓa da niyyar ya biya to da shi ake wa abin ni min al bakari Allah ka wadatar da ni daga talauci Allah ka wadatar da mu daga talauci abubuwan da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ka yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi damuna da muke ciki Allah ka ba mu mai albarka garuruwan da suke fama da matsalolin ambaliyar ruwa Allah ka tsagaita mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka yi manaukiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun matasan mu da suka dogara da CI suka ce zana Allah ka gane da su muna roƙon Allah da sunayen su jawawa da subobin sa madaukaka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gidansu da gaba malaman mu Allah ka sa maka musu da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da subobin sa madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka da kaban mu da tsara zafin kawo kan mu Allah ka zafa mana na gari اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام نعم نعم اي نعم haka zai mai mai ba sai yayi ba ba sai yayi a zakasun ba a sai yayi na dauka yana nufin zai gama da lazimin nasa sannan ya zo a zakasun daga baya in wannan ne yayi amma kin yin sa gaba ɗaya ba daidai bane haka gaskiya wannan shi ne a hannu domin duk wanda abin da zai yi yana da tabbacin kariyar da zai samu daga gurin Allah ne wata yi da wani lazimi ne idan abu ne da annabi ya tsora a yi ai ta yana da nasa lokacin kai tsaye amma wannan lokacin sa ne mai guri ya zo ba mai tawar ma ba zai nade ba wannan shi ne a abu wancan muhimmi ko shakka ba in na fahimce ka a wannan lazimin azkaru gaba shi ne a hannu abin da zai yi daga baya shi ne muhimmi eh eh yara kuma dole sai bayan azuba sai a don lokaci shi kuma wannan abu komai yana da zarfin zaman da makantan saboda haka wannan shine gurin sa yawa kuma azkazin nan mun tuna nawa ne in dai mutum kana zaune a gurin da kake wani yana wani abu ma bai ba an karba ka gama fata ya bu jiya eh da yawan wanda kake yi to jiya eh shi ne magana da malam Muhammad yake yanzu in ka take daji kenan sai ka ji ka ji amma kuma akwai wanda ya ji garin shi ya dora domin yana da yawa sai ka duba a me ake karanta amali da yau laila wannan na alwabilu sayyid ne da kalmar sayyid in ka duba alkalimar sayyid na ibn al-qayyim da ibn taymiya sannan ka duba wannan littafin bidawai fikiwal ayyayyati wal adkar na Dr. Abdul Mutin Albadiri ko ka duba wannan littafin na wannan ba al-azkar nan nawawi sannan ka komo zuwa muslim duk za ka ga wasu wuraren wata an kawo a nan wasu ba a kawo a nan ba akwai wanda yake tattaro su dake yi kaga idan kai wani portion sai ka hakura ka dora da abin da kake so daga baya ka tsara ka yawa wallahi ma'ana haka ba dole ba ce dama wanda yi ne falala in ji da wasu malaman suke cewa ba kullum ma annabi yake yin ta ba duk da hadisin ya ce kana in ta samu dama gari yau musamman wanda ya haddace shi kaga wanda ya haddace shi sun kuma sauki eh wallahi ma'ana Allah ya dace da su wa sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu